أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من القدوة والنسبة من البركة يومنا سافير هدوء ga watan jimadil akhir hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wacce ta daidai da ashirin da uku ashirin da biyar ga watan nawa ga watan sha ɗaya shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiya wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen moda saminaka a inda muke ci gaba da gabatar da ƙwarya-ƙwaryen daura a wannan littafi mai suna addu'a ulil kitabi was sunna wallafar al'allama sa'id ibn ali ibn wahab al-qahtani rahimahullahu ta'ala littafin da ke karantar da mu addu'o'i daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama waɗanda ya kamata mu yi aiki da su mu yi riko da su domin samun ingantacciyar rayuwa Allah muke roƙo ya datar da mu da alheran duniya da lahira yau za mu tashi addu'a da ta zo daga cikin alkur'ani mai girma addu'a ta talatin da hudu haka ne na'am fadinsa ربنا أتمم لنا اقرأ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير wannan addu'a tana cikin suratul tahrim inda Allah ta'ala ya gaito mana ya ce wa muminai ya ku wanda suka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba ta kwarai ana sa ran ubangijinku zai kankare muku zunubanku ya shigar da ku aljannatai waɗanda ƙoramuna gudana a ƙarƙashinsu kamar wani ya ce a yaushe sallah ce ranar da Allah baya kunyatar da annabi sallallahu alaihi wa sallam da waɗanda ke tare da shi to waɗanda ke tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama muminai kenan wanda muna sa rai insha Allah muna ciki shi ne sai roƙon Allah suke cewa rabbana atmim lana nurana ya ubangiji mu ka cikanya mana hasken mu ka cikanya mana hasken mu sannan waghfir lana ka gafarta mana zunuban mu innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai ne iko ne akan dukkanin komai ranar alkiyama rana ce wacce za a tashi bayan an tsaya a farfajiya an tashi kowa kowa zai yi da munanan ayyukansa kyawawa kuma ga suna a gefe yana kallon su kowannen mu zai kama hanya ya tafi gaban Allah subhanahu wa ta'ala yayin da muka zo baki ɗayan mu za a kai matsawar da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai roki Allah cewa ya ubangiji ai majama'a hisabi duk wani kafiri duk wani wanda ya shirka da Allah to ba zai je inda za a yi hisabi ba dan shi shi da magana auna kyawawan ayyuka da muna shi kawai wuta ba shi saboda kana musulmi kana tsafi kana musulmi kana shirka kana musulmi kana abubuwa irin waɗannan to waɗanda za su ja maka joye joga a wannan rana sannan wanda ke da munafurci shi ma haka wanda shi a cikin ransa shi kafiri ne amma a bayyana haka shi mumini ne ya samu kariya a cikin mutane to za a zo Allah zai sa a kawo ta jahannama wa idal jahimu su'irat wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id yau ran da za a zo da wata jahannama a zo da ita mala'ikun na rike da ita ne zai faru sai a zo a sa tiraɗi a ce to kowa ya zo ya haye ta saman nan ya wuce duk wani maciyin amana ba zai iya wucewa ba zai fada wuta kaga ba zai ma je inda za a yi hisabi ba wuta zai fada dama duk wani kafiri dama shi cikin ta zai auka kawai shi kenan an gama da labarin mun gane wannan daga nan idan an kama hanya to za a zo a haye ita wutar jahannama kuma an riga an hura ta ta yi bakin kirin tun tana ja ta koma shuɗi biyu kenan ko ta zo ko ta koma baka kirin in ji manzon Allah ce wuta za ta koma bakin kirin to sai Allah ya ce wa in minkum illa wariduha babu wanda daga cikin kuface sai ya shiga ta tsakiyar wutan nan ya ƙetare ta samanta كان على ربك حتما مقضيا wanda ya kasance hukunci ne na dole wanda Allah ya zartar da shi sai ya auku da ni da kai da mu da su kowa sai ya ketara amma Allah ce thumma nunajji alladhina taqaw sannan sai mu samar da waɗanda suka kiyaye dokokin Allah suka ji tsoron Allah wa nadharu adh-dhalimin fiha jifiya sai mu kyale azzalimai a cikin wannan mutum suna abin gurfani to idan aka ji za a haura sara'i kai da ke yin alula kai da ke yin sallah kai da kai imani da Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyawun ayyukanka to sai fitila ta kama a hannunka hannunka nan zai zama kamar tocila an gani tunda wata jahannamin shi wannan siraɗin bai kai kaurin gashi ba saboda tsaban sirantaka ka san gashin kanka ka ɗauka to wannan siraɗin bai kai shi bai kai shi ainihin wato kauri ba kamar da zuwa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi mumini zai samu wannan fitilar da zai haska ya hau saman siraɗi ya kama hanya yana tafiya fuskar shi za ta yi haske hannayen shi za su yi haske ƙafafuwan shi za su yi haske da gurabin alula to in suka zo su haye wannan wurin sai su fara addu'a rabbana atmim lana nurana waghfir lana ya ubangiji mu ka cikan ya mana hasken mu ka gafarta mana ya ubangijin mu lalle kai din nan mai iko ne akan dukkanin komai Allah ka sa mu cika da imani ma'ana ka san wannan kana da buƙatar wannan haske na ranar alkiyama saboda haka tun a duniya zaka fara roƙon Allah in Allah ya amsa maka shikenan ranar alkiyama in ka tashi kana zuwa sai ka kama amma munafikai da an fara tafiya tare da su za su ga mu'mini gaba ɗaya hasken su ya kama su kuma sun yi sun yi tocilin ta kama to kuma ranan ba maganan shagon sai da kayan sola ko eh ba maganan kayan sola ba maganan mai sai da batira bai ba tara goma sha biyu ko goma sha uku ko nawa ne babu to sai munafikai ce mu mene a'a da Allah ku jira mu ku jira mu mu dan dona daga jikin wannan hasken naku sai mu mene ce da su a'a to ku koma baya mana ai mu ma a ce muka dauko hasken ku koma ce muka je muka dono ko wuta ba dona ake yi ba ka je ka haka ka dona kamar caji shi ba dona ake ko in ka sa caja ka sa waya gaba kaya donan caji bane to ku koma can baya kuma ku je ku dan dono suna komawa da baya sai a sanya wani shamaki da wata katanga tsakanin su Allah ya ce bayan katangan rahama ce gabanta kuma ta nan azaba ce Allah ka tsare mu laka jama'a duk wanda yake neman haduwa da Allah lami lafiya falyamal amalan salihan wala yushrik bi'ibad wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada Allah ka dace da mu to jama'a kun ji wannan addu'a الخامسة والثلاثون نتلا كند بيار ربنا إننا آمنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار
wannan addu'a tana cikin suratu Ali Imran bayan Allah ya kai wani labarin yan aljanna qul la unabbiukum bi khairin min dhalikum lil ladina taqaw 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al anhar khalidin fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad sai Allah ce alladhina yaquluna su yan aljannan nan su ne masu cewa kaga Allah ya kai mana tun a duniya suna addu'a suna cewa rabbana ya ubangijinmu innana amanna lalle mu mun yi imani faghfir lana dhunubana ka gafarta mana zunubanmu wa qina azaban nari ka tsare mu daga azabar wuta ashe neman gafaran Allah da neman tsarin Allah daga wuta ɗabi'un su ne ne na muminai ‘yan aljanna kenan kaga duk dan wuta cewa zai yi shi ba yana bauta Allah saboda Allah ya bashi lada bane shi ba yana bauta Allah saboda ya samu rahamar Allah bane shi na bautan Allah bane saboda wai Allah ya bashi aljannar sa ya tsiyarce da shi daga azabar wutar sa a shi ba dan wanda yake bautan Allah ba kun san akwai sarki musulmi kun sani kun san akwai su a cikin musulmi masu wannan aqidar ba ku sani ba to akwai wallahi ma na akwai suna cewa su ba suna bautawa Allah saboda Allah ya ba su aljanna bane ba kuma suna bautan Allah saboda suna tsoron wutar sa bane saboda wasu sun yaudare sun ce musu wani ya wani ma daga cikin su yake cewa in ya ga dama wutan Allah ma da Allah zai azaba da sai zai ce kashe ta wani ma yake cewa inda ya ga dama duk da wannan dai na san ƙarya ce aka jingina masa dan na taba jin wani shehu daga cikin shehun nan Kano har yanzu akwai akwai audios din na malam Nasir Kabara yana hikaito maganar da aka ci a jingina ta zuwa ga Abdul Qadir Jilani wai yana cewa law shi'tu zunuba jami'al alami mahautuha yace inda na so zunuban dukkanin halittun Allah ranka ta kaf na ga dama sai in goge su kuma Allah bai isa ce da me ba da shi ne maganan kawai shi inda ya ga dama aljanna ma sai sauko da ita duniya kowa ya ganta kuma ya shige ta su kaga irin waɗannan aƙidu suna nan amma alƙur'ani yana nuna maka cewa duk wani mutumin kirki ƙa'ida ne ya yi imani da Allah yayi aiki na me aiki na gari innal ladina amanu wa amilu salihat abinda zai baka mamaki a ka gane waɗannan mutanen ƙarya suke annabawa da manzanni a wannan rana inji annabi Muhammad addu'a ke suna cewa rabbi sallim rabbi sallim sallim ya ubangiji ka kubutar da mu ya ubangiji ka kubutar da mu to amma sai aka suka ce ai wannan darajar ta annabawa ce akwai darajar walittaka da ta fi annabta girma don haka su sun fi suna taka matakin da annabawa ba sa kaiwa da to kaga dole jahili ya yadda ko jahili zai yadda ya ce to eh ya yadda akwai wani takin da ya fi na annabawa da manzanni duk abin da Allah ya ambata bai taba ambaton wata daraja da ta fi annabawa ba Allah bai taba ambaton wata daraja da ta fi ta annabawa da me da manzanni ba sai dai a nuna maka cewa in kai aiki kaza za ka iya kaiwa darajan kaza za ka iya yin kaza amma babu wannan Allah da yi wasu suka fi in ka ce haka to kenan akwai wanda zai zo ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja akwai wanda zai fi shi karama a wurin Allah to shi sai ya je shafa'atul uzma din ko a bar masa tun da ya fi manzon Allah daraja dan ka ce ya fi annabawa da manzanni kowa ya shiga ko kowa bai shiga ba kowa ya shiga an gane wannan so da ka wannan aƙida ce mummuna aƙida ce wacce bai kamata musulmi ya ƙudirce ta a cikin ransa ba Allah ka tsare mana imanin yana da muhimmanci jama'a mu kiyaye wannan yana da muhimmanci mu kiyaye wannan don haka ɗan aljanna suke addu'a suna cewa rabbana innana amanna Allah ce sun ne waɗanda ke cewa ya ubangijinmu lallai mu dinnan mun yi imani saboda imani da muka yi ya Allah faghfir lana dhunubana ka gafarta mana zunubanmu wa qina azaban nari Allah ka tsare mu daga azabar wuta Allah ka amsa mana na 36 ربنا آمنا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع الشاهدين wannan ayar tana cikin suratul ma'ida muminai waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayin da suka ji ana karanta musu alqur'ani saboda imani da suka yi وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وذلك إيمان إذا أبن ذاك توقرأ النبي صلى الله عليه وسلم cikin Yahudawa da Kiristoci da waɗanda suke shirka da Allah in suka yi imani da Allah suka ji abin da aka saukarwa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ترى أعينهم ذاك إذا نسوا تفيض من الدمع سنا قرار الدهواي مما عرفوا من الحق سبود أبن سكسي نقت فيها يقولون سنا شوى ربنا آمنا يا أبيج من إيماني فاكتبنا مع الشاهدين ألا كربوتا مسلمة صباد الشهداء أنقانا وأنا الله تعالى يسامح ذلك السابعة والثلاثون نتلاتين دبقي رب اجعل هذا البلد آمنا
رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام واجعلني وبنيها نعبد الأصنام رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا
واجنبني وبني واجعلني وبنيها
أن نعبد الأصنام أن نعبد الأصنام wannan addu'a tana cikin jerin jerin ayoyin da ta zuwa cikin surat Ibrahim. Daga cikin addu'o'in Annabi Ibrahim akwai wannan addu'a. Bayan Allah ya umarci shi da zama a ina a garin Makka ya zaunar da matarsa da ɗansa Annabi Isma'ilu alaihi salam. Gari babu abinci, gari babu ruwa. Ya juya zai tafi Hajar ta ce mishi to Ubangijinka ne ya maka umarni ka bar mu a nan sai ya mata haka. Ma'ana ne, eh ce to shikenan tunda ubangijinka ne ba zai bar mu haka ba zai ba mu abinci me ya faru bayan ya bar garin sai je can bayan gari tun kafin wannan tun kafin a gina ɗakin ka'aba sai je bayan gari inda Allah ya umarci zai koma can ina can kafar sham amma da ya zo sai ya tsaya a daidai nan bayan gari sai ya tsaya sai ya addu'a yace rabbi ja'al hadha albalada amina daga cikin addu'o'in da yayi ya ubangiji ka sanya wannan gari ya zama amintacce mai cikakken zaman lafiya wajnubni Allah ka nisanta ni wa baniya da dukkanin ƴaƴana an na'budu al-asnam kada mu bauta wa gunki ku ku ji annabin Allah yana neman tsarin Allah daga ne shirka yana roƙa wa kansa shi da ba shi da ƴaƴansa shi sa Allah ce waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un ya sanya wannan kalma ta la ilaha illa Allah a bayan bayansa a cikin zurriyansa saboda su dawo zuwa ga gare shi an gane wannan wannan yana da muhimmanci jama'a roƙon Allah zaman lafiya yanzu ku dube da yake ta rayuwa a wannan ƙasa ta mu ran dabba akuya da saniya ko da kaji ya fi darajar ran ɗan adam a Najeriyanci a yau babu ranar da ba a sacewa babu ranar da ba a kashewa babu ranar da ba a ruguzawa babu ranar da ba a tashin gari ko wani ƙauye kitab manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku dinga roƙon Allah zaman lafiya ku roƙi Allah ya baku lafiya da zaman lafiya da kuma yafiya lallai duk waɗannan ababen da ke faruwa jama'a yana daga cikin abubuwan da mu muka aikata wallahi zanuban mu ne suka yi yawa amma da yawan mu nan idan muka zo muka ce ga yadda abin yake sai ka a me muka yi me muka yi ya za a kyana jan sama da wannan kaza kaza kaza magana kenan kullum kai gyara ni in gyara su su gyara kowa ya gyara shikenan an zauna lafiya waɗannan ababen za ka neme su maka rasa don alkawari ne Allah ya yi alkawari ne Allah ya yi sama mun faɗi ina fata an gane wannan da ta Allah ya samu dace amma alkawari ne manzon Allah ya yi cewa abubuwa guda biyar idan sun faru to ku jira zo ku jira zo abubuwa guda nawa guda biyar daga ciki yake babu yadda za a yi shugabanni da jagororinku a wayi gari sun aje alqur'ani sun aje sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa yi hukunci da shi face sai Allah ya sanya masifa da bala'i na yaƙi da kashe-kashe tsakaninku. Kun shi fita a wannan uku? Allah ka fidda mu ba za mu cire tsammani ba amma muna fara kira guda muka ɗan kwana biyu a duniyan nan to kila kuma sai kila sai dai jikoki ko eh sai dai ƴaƴa ko jikoki amma Allah fa yana yin abin da ya so a lokacin da ya so lokacin da kowa bai yi tsammani ba sai Allah ya kawo sauyin al'amari Allah ka sauya mana to annabi Ibrahim alaihi salam bai roƙa wannan gari wani abu ba face ne abin da ya fara roƙon Allah kenan rabbi ja'al hadha albalada aminan ya Allah ka sanya wannan gari ya zama amintaccen gari garin da ba yaki gari amintacce wajnubni Allah ka nisanta ni wa baniya da ƴaƴana an na'budu al-asnama kad ubuta wa gumaka malamai suka ce wannan addu'a ce mai girman kadara kwarai da gaske saboda annabin Allah ne ya roƙa wa garinsa aminci sannan kuma ya nace wajen roƙawa iyalansa samun kariya daga me daga shirka da Allah domin jama'a duk yadda Allah ta'ala ya maka ni'ima in dai aka waye gari kada shirka da Allah to ka kaɗi Allah ka tsare ni innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lahu zalimin min ansar jama'a kun ji ta talatin da takwas rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من
wannan addu'ar wane ne annabi Musa alaihi salam tun kafin Allah ya bashi annabta malamai suka ce wannan yana daga cikin abin da yasa Allah ta'ala ya zabe shi a cikin annabawa da manzanni kun san ya kashe bakin ɗaya guda ɗaya ko wanda suka yi rigima sa'in sa da shi to yana bayan gari sai aka turo aka ce innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka lalle mutanen nan fa sun taru suna nan suna neman ka don su kashe ka wani mutum yake fakhrij ka fita daga garin nan inni laka minan nasihin lallai ni ina yi maka nasiha sai ya fita daga wannan gari lokacin da zai fita kuma sai ya addu'a ko me yake fa kharaja minha qa'ifan yatarqab sai ya fita yana mai jin tsoro ya kama hanyar tafiya sai ce qala asa rabbi oke a qala rabbi najjini min alqawmi adh-dhalimin yace ya ubangiji na ka tseratar da ni daga mutanen da suke azzalimi fir'auna kenan da mutanensa kaga addu'an farko yace ya ubangiji ka tsare ni daga mutanen nan azzalimi ولما توجه تلقاء مدين يا يندي كما هنيا ينفي زوا مدين غير مدينة قال لما تيقار الدعاء تيشي عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ina sare ubangiji na zai shirya da ni zuwa ga hanya madaidaiciya an gane wannan asa rabbi an yahdiyani sawa'a sabil ina sa rai ubangiji na zai shiryar da ni zuwa ga hanya madaidaiciya wannan addu'ar da yayi kamar yana cewa ne ya ubangiji ka shiryar da ni zuwa ga hanya madaidaiciya madaidaiciya zuwa ga inda zan samu tsira an gane wannan malamai suka ce waɗannan addu'o'i na daga cikin sanadiyyar da ta sa Allah ta'ala ya bayo annabi Musa alaihi salam annabta saboda dama shi Allah ya fi shiryayye ne a wurinsa kuma dama Allah ta'ala yana kinsa annabawa da manzanni sun ya musu kyawawan ɗabi'u da halaye don su iya karɓan wannan girman saƙon da za su je su ainihin wato karantar da mutane shi to bayan ya yi wannan addu'a ya fita daga daga daga nan masar ya kama hanya ya tafi madiyan ya kuma yi wannan addu'a to yana nan ne sai ya je wasu mutane suna shayar da dabbobinsu sai ga wasu ‘yan mata can a gefe suna jira waɗannan su gama shayarwa su masu shayar da dabbobinsu su kaɗa dabbobinsu tafi gida yanzu sai ya sami ta cusa me ya faru da ku kuma na ga jama'a na shayar da dabbobinsu ko kuma ga ku a nan kuna zaune kun kasa shayar da su suka ce a mu ba za mu shayar ba sai sun gama shayarwa gaba ɗaya kuma sai mu zo mu shayar da namu sai mu tafi gida abin da ya sa ma kaga muna wannan kiwo din baban mu tsoho ne tukuf ya riga ya tsufa tukuf ba zai iya wannan ba ko ba shi da namiji shi ya sa muka zo muke wannan aikin shayar da dabbobin su to dama wata rijiya ce aka ce kusan mutane nawa mutane masu yawa ne ke iya taruwa su buɗe marfan wannan rijiyar don a sha da dabbobi annabi musa sai ya dinga ɗaukan wannan gugar ya dinga ɗebo ruwa yana zuba ma dabbobin suna sha bayan ya gama shayar da dabbobin nasu fa saqalahu ma thumma tawalla ila dhill sai kuma ya koma zuwa ga inuwa fa qala sai ya ce rabbi ya ubangiji na inni lima anzalta ilayya min khairi lallai ni game da abin da ka saukar gare ni na alheri faqir mabukaci ne ya Allah duk abin da ka bani na alheri to Allah ina bukatan ƙari ni din nan matalauci ne ina bukatan kai min ƙari ya rabbal alamin kina kaga a halin tafiya ana son kai wata yin addu'a saboda galibi addu'o'in da ake yi a halin tafiya karɓu ne a wurin wa a wurin Allah subhanahu wata'ala an gane wannan sai malamai su cewa wannan addu'ar tana da girma kuma ya kamata a kula da ita wajen fahimtar ta da yin aiki da ita da kuma roƙon Allah biyan bukata da ita ma'ana duk wani irin nau'in alheri ne kake roƙon Allah ya baka ya Allah duk wani nau'in alheri ka saukar min ya Allah Allah ina bukata Allah ka bani an gane wannan to sai Allah ya baka alkhairi ya kuma baka abin da zai amfanar da kai a duniyanka da lahiranka gaba daya ina fata an gane wannan jama'a malaman tafsiri suka ambata cewa annabi Musa alaihi salam yayin da ya sha wahala a hanyar tafiya babu iyalansa a kusa ga yunwa mai tsanani ta same shi babu abinci kuma tare da shi wanda zai ci to sai ya gane mafita inda zai samu mafaka a wurin Allah tabaraka wa ta'ala ne kadai wanda zai iya kulawa da al'amarinsa to don haka sai wannan addu'a yake cewa ya ubangiji na lallai ni game da abin da ka saukar min na alheri duk abin da ka bani na alheri to ya Allah ina da bukata Allah a bani an gane wannan kamar haka annabi Musa yake cewa to kaga ya ce min khairin kowane irin abin alheri kaga bai zaba ba bai ce kaza da kaza ba shi yasa jama'a in zaka roki Allah alheri ko ka ce ya Allah ka bani alherai duka kakaf duk wani alheri Allah ka bani kamar ne zamu zo mu karanta hadisin na Aisha radiyallahu anha wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta da karantar da ita shi da bana karantar da ke addu'o'i mafiya dunkulewa ba addu'o'in da suke kowace addu'o'i gamewa ga dukkanin kowane irin nau'in alheri yace karantar da ni ya Rasulullah yace ki dinga cewa Allahumma inni as'aluka min alkhair kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نفت عن ذلك har zuwa ƙarshe waj'al kulla aqibatan menene eh na'am waj'al kulla kulla aqibatan li rashadan ko kuma waj'al kulla aqibatan qadaytahu li rashada duk waɗannan sun tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kaga alkhairai ana roƙon masu yawa ne jama'a Allah ya kandamo ma alherai kawai ba maganin cewa Allah ka bani kaza da kaza da kaza dan abin dan adam ke bukata suna da yawa jingim ne to shi kuma Allah za a roƙe shi ana roƙon sai da babban masaki kaka je da wani dan kot Allah kaza ma ya ishe ni idan ke bada labarin wani wani wani mawadaci da wani talaka ko shi ya zo ya ta roƙon Allah yana kuka ya Allah Allah ka taimake ni Allah ka bani dubu goma ya Allah Allah dubu goma nan Allah ka bani Allah ka rufa min asiri ka bani dubu goma shi kuma sai ka roƙi Allah Allah ka bani dukiya mai yawa Allah kai min kaza yana da buƙatu da yawa wannan talaka shi kuma yana nan yana ta cewa Allah ya bashi dubu goma nan take Allah ya samu sa addu'ar sa nan take talakan nan to ne mai kudin kawai sai zaro dubu goma to gashi yi ka ya ci gaba da addu'a shi kuma to kaga nan take Allah ya biya masa ya kuke tsammani da ya roki Allah Allah ya kandamo mishi kaga da kike ne ya wuce wannan wurin ku ba maganan TLC kuma ta ƙara waiwayen ma inda yake ko TLC ko FTR in Alhaji Wali ka gane ko yawwa da TLC da FTR ba su da daɗi malam in Allah ka nisanta mu da su Allah ka yi mana katangan ƙarfe tsakanin da TLC Allah ka yi mana katangan ƙarfe tsakanin da FTR suna ta dariya kamar kun gani na? a aikiyar su ya fi zafi da shi ftr shi ftr da ɗan wani lokaci ne an gane wannan yawwa malamai suka ce abinda wannan addu'an take nufi kamar yadda malamai ta fasara ka ce wa ka'an kama annabi Musa yana cewa ne ya rabbi ya ubangiji na inni lima anzalta ilayya min fadlika wa ghinaka wa khairika faqirun ila an tughnini bika amman siwak ika mun ya Allah ina roƙonka fadalarka da wadatanka da alheranka ni din nan mabukaci ne ya Allah amma na wadatu da dukkanin abin da wani ka zai bani naka nake so Allah ka bani na fata an gane wannan to nan take Allah ya amsa masa wannan addu'ar ya gama addu'a kenan kawai faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasas qala najawta min alqawmi adh-dhalimin ka tsira aka ce shi a o ne far da kai bashi labari ce cewa Allah ya kaitar da kai daga azzalimai sai ɗaya daga cikin ce baba dan Allah ka ɗauke shi aiki wallahi yana da ƙarfi akwai ƙarfi kuma amintacce ne na ba an gane wannan sai ya abati sta'jirhu kaga nan take aka bashi aiki inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin mafificin wanda zaka ɗauka aiki ya Allah ya ya baba shine wanda yake mai ƙarfi a jiki kuma amintacce wajen abin da za a bashi aiki idan ta ce kuma sai aka bashi mata sai ya ce to tunda haka ne ina son aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa ka zaɓa ka darje kaga nan ta ce ga mata ta zo ga wajen kwana ga komai inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj zaka bin aiki na shekara takwas ciwo fa in atmamta 'ashran fa min indik amma idan ka cika zuwa shekara goma wannan gari ka ne وما أريد أن أشق عليك ما نتأمت أمك ستجدني إن شاء الله من الصالحين إن ألا لذلك فأمين لك تمتعي نقري ما شكى مك القول النبي موسى سيتي ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل أو قل القول أكباش ماتا أكباش لكن زما أكباش أبنشي قومي كذا ألا يا مثلا ya je ciwo ya dawo ya yi kaza wannan sandar da yake ciwo da ita da ya kamo hanya zai dawo masar falamma qada musa al-ajala ya gama cika kwanaki shekarun da zai yi wa sayara bi ahlihi ya tafiya biyar da matarsa anasa min janibi quri nara kawai sai ya ga a gefen dutsen tsor sai ya ga wata wuta to ana cikin tsananin sanyi sai ce min iyalinsa matarsa zauna a nan bari je in samu bakin wuta saboda ɗan kawo kuɗin jiɗimi kuma ɗan samu wutar da za mu ɗan dafa wani abinci yana zuwa wajen wannan wutan kawai sai aka yi falamma a ta hadudiya ya musa innani ana allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri shikenan annabi musa ya zama manzo falamma ja'aha nudiya من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة أن يا موسى إنه أنا الله رب العالمين أتم فلما أتاها نودي أن بورك من في النار ومن حولها فسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألك عصاك كان جنا أخباش أن نمسك كان دك أدو إن دين شن ساكمكن سكينا نغش mun fahimta ina koro mana waɗannan dalilai daga alkur'ani saboda fahimci cewa kowane hali kake Allah kaɗai za ka roƙa ya maka kuma nan take ya maka amma ɗan adam kam la tas'alanna bunayya adama hajatan wa sal alladhi abwabuhu la tughlaqu wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu kaji kada ka roƙi ɗan adam biyan wata buƙata ka roƙi wanda baya rufe ƙofofinsa idan dare ya yi ko saboda kan mutane su dame shi ya ce Allah yana fushi da bawa idan bai roƙe shi ba amma ɗan adam yayin da ka zo ana roƙonsa sai ya kama fushi jiya ka zo shekarun jiya ka zo ka turo min wane to ya kake so in yi amma shi Allah cewa yake yi ku roƙe ni in amsa muku ku nemi biyan bukata in biya muku wane mutum wallahu ghaniyun hamid Allah ta'ala ya samu dace to kamar shi lokacin namu anan ko sai mu tahi التاسعة وثلاثون رب انصرني على القوم المفسدين رب انصرني على القوم المفسدين رب انصرني على القوم المفسدين رب انصرني على القوم المفسدين wannan addu'a ce ta annabi Lutu alaihi salam abin da yake cewa ya ubangiji na ka taimake ni akan waɗannan mutane mabarnata annabi Lutu yayi addu'ai wa'azi yayi wa'azi ata'atuna dhukrana min al'alamin wa tadhuruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين ki za mu kore ka a garin nan ina fata an gane wannan eh haka suka ce fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum ku kore annabi lut a garin ku innahum unasu yatahharun su mutane ne suke son tsarkaka kaji wai tsarkaka ma ya zama baka laifi wai shi ba laifi ne a wurin mafarata ka sai kai da baka san wiwi a wurin ɗan wuyi yanzu kai mai laifi ne so da in kana ɗan kallon shi ka gaba shi a ɗan yi baki kada an sai cika nan gayan ya samu na jiyamu fa ya samu shi na jiyamu ne me yake nufi kenan ya samu shi na mujiya ko wanda wani yare ne na gayi ka samu ya wannan gayan fa ya samu na jiyamu fa kai ya ne waya ne ba zazzara ido eh kai ko ana dan abin nan ne kawai fa ana dan iya ne kawai kuma zai ka dinga wani eh eh haka shike ne yanzu kai da baka sha amma in kana sha kuma sai ce a baba yani a dan kai abin nan zo mu dan eh mana sai a ce a je jangul ko a je a kwali amma da baka sha kake kallon shi kai kana mamaki oh Allah ya shirya wani shi ka an ga ya cika sa ido wallahi ce kai ya kai ne kai kirabe wallahi dabus ne tsare ni kawai da wani tsare ni kawai da zance sai wani bayani yake ta yi kawai din na kosa mu wajen Allah wallahi kai Allah ya tsare mu kai to shi da annabi Lutu alaihi salam sai ya addu'a yace rabbi surni anil qawmi mufsidin ya ubangiji na ka taimake ni akan waɗannan mutane maɓarnata wanda sun ƙi su daina wannan mummunan aiki sai da ya bayyana musu qala inni li'amalikum min alqalin ay min almubghidin lalle ni game da aikin ku ni ina tsananin kiyayya da wannan aikin da kuke yi ko mutane da kuke fama da cutar jahilci innakum qaumun tajhalun bal antum qaumun musrifun a suratul a'raf ko mutane ne mabarnata da suka ƙi ji sai shi ke nan da yi wannan addu'a sai Allah ya ce to ludu maza maza maza fita a garin nan kai da iyalanka gaba ɗaya amma akwai masu ka guda ita ma tana goyon baya saboda haka ita ma tana cikin su innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib me ya faru ce ku fita amma kada wanda ya waiwaya ita ma ta biyo shi amma ta waiwaya tana waiwaya ta maza ta koma garin an gane wannan to shine kawai sai Allah ya amsa mishi sai ya tura mishi da manzanni falamma jaa ala lutin al-mursalun qala innakum qaumun munkarun qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun wa ataynaka bil haqqi wa inna لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين لفافي annabi lutu maza ya kwashe iyalansa ya kama hanya cikin duhun dare ya sulale ya fita a garin asbahi ta yi rana tana gab da dagowa Allah ya ce menene menene tunammana فأخرجهم الصيحة مشرقين دي دي لوك تنفتو ورانا كوي سي وتئرن تساوى دا جرجيزا كساتكا مغارين سيدة الله يجججي سيقبا لها aka turo mala'ika guda ɗaya kawai ya sungumi garin gaba ɗaya shi a tafin hannu da kakikinsa guda ɗaya ya sungumi garin gaba ɗaya sai ya ko garin tun daga ƙasa sai ya nuna wa Allah a sama ana musu ruwan wuta sannan sai ya ɗauko garin ya kifar da shi kuma aka ci gaban su ruwan wuta a garin kuma har yanzu ana wannan ruwan wuta wannan wurin ba zai taɓa zaunuwa ba shi ke cewa dead sea dead sea teku ne amma matacce ba abin da ke iya rayuwa a nan ko dabba ko wani abu so Allah ya tsine wannan wuri ya sauka da azaba a wannan wuri garin Sodom Sodom and Gomorrah ke ce magarin duk labarin ya cin Bible ban san lokacin ina kwaso ina kwashe kwashe ne ko Qur'ani ya ishe mu sai dai in wani ya zo ne yana son a mishi ƙarin bayani a harkan dan mun dan yi comparative religion haka lokacin da muke jami'a mun dan koyi wasu abubuwa ka san ilimi leke-leke ne wala sai da leke-leke kada wata ra'a zuwa ma kofar rago shi kai baka san koyi ba gaba da wancan kawai sai kai ta bayanin qur'ani shi ba zai gane ba amma ka ce mishi ya zo a cikin john chapter kaza luke chapter kaza ya zo a cikin corinthians chapter kaza ba kaza ya zo a cikin proverbs in ka duba cikin cikin cikin farawa the beginning ko ba ka bane ka duba cikin matthew da sauransu da dukkan ta kotin ayoyin sai kana related din su kuma da ayoyin abin da ya fara Qur'ani sai ga mutum nan da ya yi imani da Allah ya mika wuya Allah ka tsare mu to jama'a wannan addu'ar kun ganta wallahi tana da ƙarfi duk wanda ya gagare ka mutumin banza yake sai ya shiga sha'aninka ya shiga hanyarka ka dage mishi da waɗannan addu'an wallahi malam sai Allah ya bigi bigi da shi ko waye na rantse muku da Allah sai Allah ya bigi bigi da shi wannan abin ya taɓa faruwa tsakanina da wani ko da sun sani a gaban malam ni ma na sa su a gaba da wannan addu'a kuma Allah sai da Allah ya karya su an gane wannan su wannan ka'ida ce jama'a Allah ta'ala ya dace da mu to jama'a kun ji al-arba'un addu'a ta 40 rabbana la taj'alna ma'al qaumi adh-dhalimin
ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين wannan addu'a ce da mutane ‘yan aljanna suke yi a ranar alkiyama kowa na cin tashi hankali to akwai mutanen da Allah zai aje su a tozon la'arashi an gani wani wuri tsakanin wuta da aljanna su ba su shiga wuta ba kuma su ba a ce musu ku shiga aljanna ba an gani me ya faru Allah ce wa idza sirifat absaruhum tilqa'a ashabin nar idan aka juya ganin su zuwa ga ƴan wuta sai ga ƴan wuta da irin tashin hankali da masifa da bala'i na azaba da ake musu sai su ce rabbana ya ubangijinmu la taj'alna ma'al qawmi zalimin Allah kada ka sanya mu tare da mutane su azzalimai Allah kada ka gwama mu da su a cikin wuta malamai suka ce mutane ne waɗanda kyawawan ayyukansu da munana sun zama daidai wa daida ba a samu rinjaye ba na aikin alheri ballantana sa ina a aljanna ba a samu rinjaye mummuna ballantana a sa ina a wuta sai Allah ya musu ta jarrabawa sai a je su an to amma bayan sun yi wannan addu'ar a ƙarshe sai a ce da su udkhulul jannata ku shiga aljanna la khawfun alaikum wala antum tahzanun babu tsoro akan kuma ba za ku bakin ciki ba ina fata an gane wannan a haula'i alladhina qasamtum la yanaluhum Allah bi rahmah udkhulul jannata la khawfun alaikum wala antum tahzanun an gane wannan to shine wannan addu'ar kana cewa ya ubangijinmu kada ka sanya mu tare da mutanen da suka azalimi duk wanda kaga yayi zalunci Allah ya halakar da shi to ka roki Allah da wannan addu'ar rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin ya Allah kada ka sanya mu tare da mutanen da suka azalimi to Allah zai yarda da kai da izinin sa الحاجة والأربعون حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم wannan addu'a ce da Allah ya koyar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan gatan Allah bada'in Allah masoyin Allah Allah ka so mu saboda soyayya da muke wa manzon Allah ya Allah ka shaida cewa mu dinnan muna kaunar annabinka Muhammad Allah ka kaunace mu saboda kaunar da muke yi masa wannan ita ce aya ta ƙarshe ta suratul tauba aya ta 129 ko laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw kaji Allah ta in suka juya baya suka yi imani fa qul hasbiyallah tace Allah ya isa mun la ilaha illa hu babu abin bauta bisa cancanta sai shi alaihi tawakkaltu gare shi nake dogaro wa huwa rabbul arshil azim kuma shine ubangijin al'arshi mai girma an gane wannan wannan jama'a addu'a tana da girman kadara kwarai da gaske domin lokacin da kace Allah ya zama shine maishi gare ka to Allah ta'ala zai iya maka komai jama'a in nace fa komai ina nufin komai Allah zai kiyaye maka komai zai isar maka bai san ka da ya ka talauce Allah zai isar maka daga hasadansa daga makicinsa bai san ya ga ciwo ya kama ka bai san ya ga yankin nafas sun kama ka bai san ya ga wata musiba ta auka maka duk Allah zai maka kariya game da su yanzu cewa kake yi ya Allah babu wanda ya isa na yadda Allah kai ka tsaya min an gani ka tsaya min ya Allah saboda ka in ka tsaya min ni ka ishe ni ba wanda zan dogara da shi sai kai domin Allah ta'ala jama'a yana so a dinga dogaro gare shi a ina muka samu wannan Allah ce wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun ko Allahu la ilaha illa hu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun Allah shine wanda babu abin musa bisa cancanta da gaskiya sai shi don haka ga Allah ya kamata dukkanin mumini su dogara daga in kana neman samun tsira dogara ga Allah in kana neman alkhairan duniya da lahira dogara ga Allah ka ɗauka ba mai yi sai Allah ba mai kulawa da kai sai Allah ba mai tsare maka ƴaƴanka sai Allah to Allah sai ya maka abin ban mamaki ka ce hasbi Allah Allah ya ishe ni la ilaha illa hu babu abin bauta bisa cancanta da shi kun ga nan ma tawassuli ne da wata kalma kalmar la ilaha illallah ina fata an gane wannan yawwa domin daga cikin sunayen Allah akwai a huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu sunan sunan Allah ne ko akwai ne shi Allahu la ilaha illa huwa kaji karshe alhayyu alqayyum jama'an gane wannan alaihi tawakkaltu gare shi na dogara ga dukkanin komai wa huwa rabbul arshil azim kuma shine ubangijin al'arshi mai girma abin da ke ban mamaki guda ɗaya jama'a ne ban san ku ba mutum ya tashi ya addu'a ya roki Allah duk qur'ani duk hadisan annabi Muhammad suna nuni da kamun kafa da sunayen Allah mafiya ɗaukaka mafiya daraja wajen biyan bukatu amma mutum ya rasa da me zai roki Allah a koda yaushe dole sai ya ce dan darajan wani me yasa abin har ya kama bakunan mu ya zama kaman al'ada da abin da kace ka ce dan darajan manzon Allah manzon Allah yana da darajoji yana da tarin albarka albarka yana da tarin matsayi a wurin Allah subhanahu wataala amma babu wani dalili na shari'a da ya nuna a roki Allah biyan bukata da darajarsa ko da albarkansa yana da su duka shi ya koyar da mu wannan cewa ku roki Allah da sunayensa ne kyawawa mafiya kyawu ya koyar da mu tawassuli da imani ya koyar da mu tawassuli da addu'o'in mutanen kirki muka ji ayyuka daga bakin sahabban manzon Allah ka ji wannan addu'ar fa Allah ya ce mishi ka ce hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim kaga duk wannan fa kamun kafa da sunayen Allah ne ko ba haka bane hasbunallahu wa ni'mal wakil aka ce wa sahabban manzon Allah ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakil an gane yawwa الثانية والأربعون الدعاء أربعين دبيو عسى ربي أن يهديني سواء السبيل إن ساري ومن جدينا يشري الدين زواج هنيا مدريشيا من كرنت وانا أبايكو من فسرتا من كرنت يعني عسى ربي أن يهديني عسى ربي أن يهديني سواء السبيل سواء السبيل عسى ربي عسى ربي أن يهديني أن يهديني سواء السبيل سواء السبيل
الثالثة والأربعون رب نجني من القوم الظالمين رب نجني من القوم الظالمين رب نجني من القوم الظالمين رب نجني من القوم الظالمين wannan addu'a ce da muka zaka a baya ko ya ubangiji ka tseratar da ni daga mutanen da suke azzalimi ka tsare ni daga sharrin su da makircin su da zalincin su duk Allah ka ne ka tseratar da ni الرابعة والأربعون اللهم آتنا في الدنيا حسنة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومن عذاب النار wannan addu'ar jama'a ko kace rabbana atina duk ɗaya ne amma nan ya ce Allahumma ne saboda ya yi iqtibasi tunda misali zaka roki Allah ya rita a cikin sallah ne an hana mutum ya karanta mene alqur'ani a cikin ruku'i ko a cikin me sujada to don haka in ka tashi zaka yi bazai ka sa rabbana zaka ce Allahumma an gani Allahumma atina fid dunya hasana ya Allah ka babu mai kyau a duniya وفي الآخرة حسنة ألا يرى ما كباب من شو وقنا عذاب النار ألا كتريم دق عذاب الوجاء أن قال وأن وأن الدعاء شيء ذاك اقتباس دق إنا دق سن القرآن من جرما هكذا يكون طيب to sai addu'o'i da suka tabbata kuma a sunna kai tsaye wanda su za mu shiga insha Allah ta'ala الخامسة والأربعون نا أربعين دبير مكرمتا اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار من فتنة النار وعذاب النار وعذاب النار وفتنة القبر وفتنة القبر وعذاب القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر وشر فتنة الفقر اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل قلبي اللهم اغفر قلبي بماء الثلج والبرد بماء الثلج والبرد ونقق قلبي من الخطايا ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس كما نقيت الثوب العريض من الجنس وباعد بيني وبين خطاياي وباعد بيني وبين خطاياي كما أوكي كما باعدت بين المشرق والمغرب كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إني أعوذ بك من الكسل اللهم اني اعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم والمعسل والمغرم hali wannan ita ce aljami'a ne wannan addu'a ai ta fi a ce mata aljami'a ta hada alherin duniya da lahira mana in Allah ya maka wannan abin da ka roƙa a addu'a nan jama'a shikenan ka hai wallahi malam ka hai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi yake yin wannan addu'a wannan addu'a tana cikin sahihul bukhari kitabul adhan tana cikin sahihu muslim kitabul masajid wa mawdi'is salah babu ma yusta'adu minhu fi salah babin da ke bayani game da irin addu'o'in da ake roƙon Allah tsari da su a cikin sallah kaji wannan addu'a a cikin sallah manzo Allah yake yin ta eh babu ne fi ko a wajen sallah zaka yi ta ai duk abin da kace maka manzon Allah ne yace manzon Allah ne yayi to shakurumin ka kawai kai Allah zai maka an gane wannan kuma daga nan za mu ƙara ganewa jama'a duk abin shi yasa malaman sunna suke cewa duk abin da ya tabbata daga manzon Allah na addu'o'i to wannan abin tauqifi ne ana cewa tauqifi shi daga Allah yake in ka tashi roƙon Allah kada ka canza komai ka karanta shi yadda manzon Allah ya yi shi ya fi alkhairi mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dace abin da kake cewa Allahumma inni a'udhu bika min fitnatin nar ya Allah ina tsoron ina neman tsarin ka daga fitinar wuta wa azabin nari da kuma me azabar wuta kalmar alfitnatu me take nufi shine al-imtihan wal ikhtibar a jarrabe ka a yi maka wata jarrabawa mummuna an gani wanda ba za ka iya ci ba an gani shi ne a jarrabe ka a jarrabi bawa da duk abin da yake ki yake kyama baya so wannan abin ya same shi daga cikin kalman abin da fitina ke nufi akwai kisa ita ma fitina ce daga ciki akwai shirka fitina ce gobara fitina ce an gani sannan annamimanci hada wuri gutsurutso ma ita ma fitina ce Allah ka tsare mu daga dukkanin fitintinu to kalmar fitina kenan wa sharri fitnatil ghina okay wa fitnatil qabri da kuma fitinar kabari shine tambayoyin da za a yi wa kowa a kabari ko manzon Allah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya rantsa da Allah ce wallahi ina muku rantsuwa da Allah wannan al'umma sai an jarrabe su a cikin kabarbaransu an gane wannan to kun ji wa azabin kabari Allah ka tsare ni daga azabar kabari malam azabar kabari duk sallar duniya da manzon Allah ya sai ya nemi tsarin Allah daga azabar kabari za mu zo mu karanta addu'a a cikin ciki wa sharri fitnatil ghina Allah ina neman tsarin ka daga sharrin fitinar wadata o o sai wai ce to me kuma a cikin wadata eh akwai fitina ina kuma zai ba ku labari ko kuma din ba mu labari babu malam idan ka samu fitinar wadata yau ka tura kaya kaza wallahi za ka iya zama tun daga bayan isha'i kana lissafin dukiyarka har asbahi ta keto baka ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ba ni akwai da kuɗin da ya gaya mige cin wallahi yakan zauna kusan duk wata rana a cikin sati ya ware kawai yana zama ne yana lissafa yawan dukiyarsa an tura kaya wuri kaza miliyan kaza an tura kaza ya ce in ya zauna tun bayan sallan isha'i har sai an kira asubahi yana zaune yana lissafin bai gama ba wani ya karɓi kaya bai kawo mana kuɗin mu ba wani kaza waya nan waya can lokacin da kake shi kai sadaka da zaka zauna ka karanta alqur'ani ka yi tasbihi wallahi shi ba shi da shi duk wannan tarin zuci hankalinsa a tashe yake ya gina gida sai an sa kaza an nemo police dog an sike shi a gidan yana yawo sannan kaza da kaza an sa fence electric fence an sa kaza duk da duk da hakan kuma ana ganin da an ce kyash sai ruga a guje to fitar wadata ce in Allah ya ga dama sai ya baka dukiya amma sai ya cire maka sai ya cire maka immunity amnesty akan zaman lafiya da kwanciyar hankali kawai a cire maka waɗannan kuma Allah ya ga dama sai ya tsare wani bangare na lafiyar jikinka kawai sai ya cire maka kai ta fafutuka kana neman ta ki dawowa ga tarin dukiya a je Masar a je Germany a je Ingila a je Saudiya a je kaza ce ba azumin da muka raya duniya ba duk ƙwararrun likitoci babu irin waɗanda ba mu je ba a'a mai lafiyar ne bai baka lafiyar ba jarrabawa ce saboda wai ka gane talakan da kake makallan wulakantacce da yaran kake sa su aiki kai je ka mun kaza da ka buga waya wani je ka mun kaza ka gane cewa ba a banza suke ba ashe su ma suna da waɗansu ni'imomin da suke da shi wanda kai ma Allah bai ma ba ko ba ka bane wallahi malam wani yana nan da wadatarsa da komai matarsa kwaya ɗaya ya ta wahal da shi malam ya gina katon gida ga ɗakuna malam amma ba zai ƙara auren ba kawai sai ya zama shi da watan sun zama ɗaya kawai ga wani talaka kuma Allah yana ba shi arzikin ɗan daidai ya auri mata ɗaya mata biyu ya gina gidansa ya hau motarsa ya fanta mamala ga ‘ya'ya nan ma da jin ƙwar'ani duk Allah ya ba shi a bai tara dukiyar ba malam rufin asiri ya gagari talauci tarawa ya gagare shi haka yake rayuwar shi ba ruwan shi ba rufin asirin ba kenan ka gagari talauci tarawa ya gagare ka haka ne wali Allah ta'ala ya samu dace to akwai fitin wadata akwai mutumin da zaran ya ji shi da naira dubu daya wallahi sai ya sha wiwi akwai mutumin da ya ji shi dubu goma wallahi sai ya ji gidan karuwa kuma haka bane akwai wanda zaran ya ji shi dubu dari wallahi ba zai kwana a sami naka ba binni zai tafi can zai je sai ya je night club a sha banza a sha wofi sai kuɗin sun ƙare sannan ya dawo to fitinar wadata kenan fitinar wadata ko barin gaya muku wani abu daya ina muku rantsuwa da Allah a nan inda muke zaunan nan akwai wanda yanzu nan inda za a bashi naira dubu ɗari wallahi ba zai zauna wajen karatun nan ba da yanzu yana can wani wurin yana ganin kai a za a je a bugu ta a can ko ba ka bai eh sai Allah ya hana ka ɗari dan ka zauna kai karatu ka samu rahama ka samu gafara Allah ya fi ka son kanka kai mun gane wannan jama'a Allah ya fi ka son kanka kisa duk abin da Allah ya maka an shi wannan da kyakkyawan addara ka cigaba da mubin a rayuwa kawai ka zauna lafiya wani ya fi ni kaza sai na samu kaza irin na wani wai wa Allah na ni kaza kaza wannan ba naka bane shi yasa kana ganin wani ya ji ka wani abu tunda wata ni'imar da Allah yi maka wanda shi ba shi da ita sai ka ce alhamdulillah an gane wa fitnatil faqri da fitina kuma talauci kai talauci akwai fitina malam a jarabce ka da bakin talauci ga mata ga ƴaƴa kullum a tashi ana to wallahi da yau ma an tashi ba abin da za a ci kwanan uku ce da ba tsawar tukunya ba sallah ta zo ba kayan sallah kai kenan kullum a hanyar gona baka da kosisi mala kuɗin su ita ruwa abincin cin a gida kyar ake samu a ɗan lallaba a ci karyawan safa kullum sai dai a ce to yara ku fita ko akwai zai sadaka waina a waje ka talauci masifa ne mala wannan shine ake cewa jahadil bala manzo Allah yana roƙo Allah Allahumma inni a'udhu bika min jahadil bala tsananin musiba ta auku maka malan ga talauci ga nauyi ya daddane ka ya maka baki baki kaga mutum ma yana saurayi kawai ya tsufa nan da nan tufura ta keto ta ko'ina wahala tamar yawa talauci malam wani bawan Allah ne kuɗi a jihar Plateau wata kasuwa ya samu matsalan karayin arziki ya zo ya zauna abubuwa suka lalace malam abincin da za a ci a gidan ma sai an gina kyar wata rana ya zo an yi sallah asar bai samu sallah ba sai ya zo ya ɗauki buta sai ya Allah sai aje mutan a gabansa ya ɗan shiru da wani lokaci kawai sai sai ya bol da mutan ya ce ba za a yi sallan ba ba za a yi bai ba za a yi sallan ba to akwai wani ɗan kasuwan kusa da shi bai sani yana ji shi ba ce wai wai wai wai wai dama an ce kadal faƙaru an ya kuna kufaran ko talauci ƙar irin sai rage kuma kafin wallahi malam mutum sai tawa Allah dagawa da abubuwa iri-iri saboda an bashi talauci to abin da ya faru sai ya koma yana gama sallah sai ya samu sauran yan kasuwa to alhaji wani fashin wani hali kunji kunji kunji tun a lokacin kuɗi yana da mutunci aka tara dubu talatin aka bashi aka ce to aka kira shi sai zo aka zo to alhaji to saboda yanayin yadda abubuwa ke tafiya mun ga ga yadda jarabawa ta zo muna fata Allah ya yi maka ba ka kira mutum ka ga mishi wannan ko kace to sai an jima na gode ba a a sai kai wani abu dauko wani abu ka bada sai suka dauki na dubu talatin din da suka bashi kace alaji ga wannan aji a dan yi shefani a gida a dan sai abinci za kuma a yi zama na gaba daya a gani za a dan yi hadawa dan tallafa maka da shi din ka ci gaba da kasuwa ci na gode na gode Allah ya saka muku da alheri ya ta addu'a malam ta ci auren yana zo ne kamar tashi kawai sai ɗan yi shirce ka inna lillahi bai san la'asar ba shi sai je ɗauko buta ya zuba ruwa ya alwala ya shiga masallaci a natse ya sallama da to fitina talauci kenan kaga wannan abin da ya kaman kafirci ne na ce kama ne saboda ba kafircin ba amma ka yi wa Allah irin wannan karin tsayen to sai Allah ya lalata aikin gaba daya amma saboda yana cikin wani yanayi na talauci ma talauci musiba ne talauci bala'i shi zaka ji ganin yan bindigan nan ba sa denawa ko da an ce ayi sun su dena ai ba za su iya denawa bane talauci dama ya dame su bakin talauci to kuma ga hanyar da kuɗi na kwararowa ta ko'ina ya za su dena in sun tuba a nan sai su koma can tuban muzuru ne nan da ya kan ba za su kuma sai barnan a can sai kuma su dawo nan su zauna abin su kaman ba su ba wa takunu min ba'di qaumin salihin ko Allah ka tsare mana imanin mu jama'a mun gane wannan اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال ألا أنا لمن سألنك بك شر فتنة الدجال من سجل جلكو إيه ونن مثلا ونن ببن مقريتين mai yawan ƙarya ya ce shi Allah ne ya ruɗar da mutane ya ruɗe su gabarin bin hanyar Allah. Allahumma wasil qalbi bima'i salji wal barad ya Allah ka wanke zuciyata bima'i salji da ruwan kankara wal barad da kuma dusa kankara an gani wa naqi qalbi min al khataaya ya Allah ka tsarkake ka wanke zuciyata daga zunubai kama na ƙaita saubal abiyawa min addanas kamar yadda ka fitar da farin tufafi daga jikin dauda Allah ka wanke zuciyata ta zama faratas ba komai a cikin ta sai alheri sai san aiki alheri irin yadda kake fitar da farin tufafi idan yayi dauda Allah ka wanke zuciyata kace roƙon Allah wa ba'id bayni wa bain khataaya Allah ka nisanta tsakanina da laifukana zunubaina كما بعث بين المشرق والمغرب كما يدك نيفة الأكاديمي ما فكرانا دم فادتا اللهم إني أعوذ بك من الكسل يا الله إنا نيمن ترنك دقا لا لاشي كاي لا لاشي مسيفاني kana ji kana gani abin da zaka iya yi ka samu sai ka kasa yi kai ta nika wallahi tallahi ni ba zan fita aiki ba wallahi tallahi gajiya nake ji sai ta lalaci mal manzo Allah yana neman tsarin Allah daga lalaci والمأثم da yawan aikata sabo wal maghrami da kuma yawan kantan bashi eh kantan bashi ba in bashi maka yawa dole abubuwa guda biyar su faru za ka yi alkawari ka saba za ka yi magana ka yi ƙarya ko to shi yasa manzon Allah yake neman tsarin Allah daga kantan bashi Allah ka tsare mana imanin muka da tsare mana akhirin duniya da lahira dan zamu dakata abin da mu karanta daidai Allah ya sa mu tarayya a cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na akhiri Allah ta'ala ka biya mana Allah ta'ala ka dada mu da akhirin duniya da lahira ربنا اتنا في اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم قض عنا حوائجنا اللهم انا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل ونعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته